أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بسفر أتكلم عن سورة من جرمى من البركة سورة الكهف wanda muna ƙarshe-ƙarshenta wanda mun ji labarin annabi Musa da Imamu Khadir bayan mun ji labarin ashabul kafi da masu gadina yanzu kuma Allah na ba mu labarin zulƙarnaini wa yas'alunaka an tilƙarnaini mutanen Makka suna so ka ba su labarin wani wani basaraki wanda ake ce matul karnai a jiya mun yi alƙawarin cewa kafin mu ci gaba da karatu yau za mu ɗan tabo labari na abin da ya shafi zul karnai bayanin da aka yi jiya cewa wani basarake ne balarabe mai yawan yawo wanda ya yawace gabacin duniya da yammacinta kuma Allah ya yi shi bayan annabi Isa alaihi salam tsakanin shi da manzon Allah tsakanin annabi Isa da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tsakanin ne Allah ya yi zulkarnai to shine mai littafin albidaya wani haya yace zulkarnai ne basarake ne mai ƙarfin mulki kuma salihi ne daga bayan Allah yana da aboki cikin mala'ikun Allah shi yana da aboki ba cikin mutane ba ba cikin aljanu ba a yana da aboki mala'ikan Allah zai zo mai da sura ta ɗan adam in sun gama hira a yi bankwana ya wuce shi kuma sai ya wuce gida to sai wata rana suna labari da dulkarnaini sai zulkarnai ne ya ce kai abokina na ji an ce akwai wani ruwa a nan duniya ana ce mai ainul hayati ko ma'ul hayati ko ainul hayati don daidai ina yake sai mala'ika ya ce ni na san inda yake yana wani wuri da rana ba ta kullowa wurin wadin zulumat ake ce mashi idan ka je wadin zulumat to akwai wata wata korama wannan korama ita ake ce ma ainul hayati duk wanda ya ebi kofi guda na ruwa ya sha ba shi ba mutuwa a duniya to kaga in mutum na da kuɗi sai ya bincika ina ne wadin zulumat kuma ya gwada sa'a ya je ya shawo to da ya gaya mai wurin da sifa wurin sai zulkarnai ne ya fita neman ruwan tare da ɗan uwan shi imamu khaddiru mun gaya muku shekaran jiya cewa ɗan giya da ɗan ƙauna ne shi khadiru ɗan ƙauna zulkarnai ɗan ya to sai ya zama tawagar da khadiru yake ciki ita aka ba ta zulkarnai ne tana baya to sai ya ce mace ku je ku bincika muna in an samu a gaya muna to ikon Allah shi Khadiru yana gaba da tawaga ta yi sai Allah ya mai muwafaka ya gane wani kware da ake ce ga wadin Sulman da ya zo wajen tulun-tulun ya yi amfani da hijillu yadda alamun da mala'ika ya ba zurkar naili ya gaya mai har ya kai ga ruwan. Yana zuwa shi dai imamu Khadiru kafin wuri ya kure ya samu koyi guda babba ya ɗiba ya sha ya koshi ya ce kai a ayyunar hayati to ni dai na sha. Daga nan ya dawo bidan zurkar naili ya gwada mai wuri suka yi ta biɗa aka yi ta dawara da zurkarnaini da khadir ba a je gane wuri ba amma shi da farko ya ga wuri har ya sha malaman tarihi suka ce zulkarnaini ya taba zuwa aikin hajji a ƙasa mutumin yaman ne daga yaman zuwa saudiya ba nisa to a lokacin sai allah ya sa ruhani annabi ibrahim al-khalil ta tare shi ko kuma inga wata riwaya ne lokacin annabi ibrahim yana duniya annabi ibrahim al-khalil sai ya tare shi annabi ibrahim ya haɗu da dulkarnaini a wannan ruwaya har ya mai wasiya mai yawa da za su yi bankwana annabi ibrahim al-khalil sai ya ɗauko kyautar doki sai ya ba zulkarnaini ya ce ga doki ka hau sai ya zulkarnaini ya yi ladabi ya ce la'ar gaba fi baladin fiyar halilullah ni ban iya hawa doki a garin da halilullah ya ke ci to wannan ladabin da ya ba annabi ibrahim sai allah ce lallai ka san girman halilullah to ni yanzu ba doki ba ni yanzu zai zan baka su a jirgin sama duk inda za ka ji girgije zai ɗauke ka cikin kyauta da bismillah ya kai ka to sai allah ya hore ba dulkar naini girgije bayan an bashi wa basharahu ibrahim bidhalik annabi ibrahim al-khalil yace ka ce baka iya hawan doki a garin da khalilullahi yake to shi Allahu din ya ce tunda an girmama khalilullahi ya hore ma girgije shi a jirgin sama din da haka duk inda kake son zuwa duniya kai niyya jirgi zai zo amma na giraki sai ya lume kai sama da kai to sai ya zama duk inda zulkan na ne zai je duniya wannan girgije ita ke ɗauke shi da sojoji dai ta yi tafiyar wata da watanni da su da sauke su to shi zulkan na ne yana da abubuwa masu ban mamaki wasu malamai sun zo da bakon magana sun ce allah ya raya zulkan na ne shekara dubu uku a duniya to shine mai albidaya wa nihaya ibnu kathir yace wa hadha qaribun wannan magana ba kuwa ce ban yadda da ita ba yace magana da muke yadda da ita wasu malamai sun ce Allah ya raya Zulkarnaini shekara talatin da biyu a duniya. Wasu kuma suka ce a'a ya rayu shekara talatin da shidda. Amma mulkin da Allah ya bashi na duniya ya mulki duniya gabas da yamma kudu da arewa shekara goma sha shidda. Wannan Zulkarnaini Allah ya yi shi bayan wucewa annabi Dawud alaihi salam da shekara ɗari bakwai da arba'in. Allah ya ta da zulƙarnaini bayan annabi Adamu da shekara dubu biyar da ɗari ɗai da tamanin da ɗaya. Tsakanin annabi Adamu da zulƙarnaini shekara dubu biyar da ɗari ɗai da tamanin da ɗaya. Wannan a gurguje shine tarihin zulƙarnaini. kuma ta ba a sababan sai ya bi hanya bayan ya gama da yammacin duniya ya gama da gabascin duniya sai ya bi hanya hatta idza balaga har sai da ya kai bayyana suddai tsakanin duwatsu guda biyu sai da ya kawo bakin duwatsu guda biyu bi munkatir biladin turk wanda ke yankin ƙasar turkawa saddau ma zulkarnain zulkarnain shi ne ya yi bango tsakanin wannan duci da wannan duci bayan ya iso wajen waje da min duni ma kauma sai ya isko wasu mutane a wurin la ya kaduna yafqahu da kaulan ba su iya fahimtar maganar shi ba su gane maganar zulkarnaini in yayi magana su kuma in yayi magana ba su ganewa sai da aka samu ɗan tarjama wanda zai yi fassara tsakaninsu abin da yasa aka ce la ya kadu da ya hula kaunan saboda su turkawa ne iyan ambin ya juju da ma juju to da aka ba su gane maganganu irin da larabawa sai suna mai kwatance maganar bebaye bai gane ba sai aka samu wanda kajin larabci ya yi magana da su suka ce ya zalkar nayi ya kai basarakin duniya da ake ce ma iskandar dulkar nayi inna ya juja wa ma juja ka sani ya juju da ma juju ƙabila ta ne wata ƙabila ce guda biyu a jami'a ta ne wanda yake gwarawa to ya juju da ma juju mufsiduna fil ard suna banna a wannan ƙasa tamu innahal suna kwace mana kuɗi wal bagai suna zaluntar mu inda furujihim in sun fito a lokacin damina ba su fitowa sai ga damina yana kasan tsiri na fitowa ga damina su ma da an yi ruwan damina sai su ta bulbulowa duk su cika duniya gaba ɗaya duk wani abu da an yi a bayan ƙasa sai sun canye duk abin da an busashe sai sun yi guzuri sun ta da shi gida to sai suka ce ba har na ja'aru laka harjar kana yadda mu ba ka lada mu biya ka kuɗi ala an ta ja'ala bainana wa bainahum suddar ka sanya wani gini mai karewa tsakaninmu da su fala yasiluna ilaina idan ruwan damina sun sauka ba su iya zuwa wajenmu yan sai zulkarnain bawan Allah ya ce masu ma makkanni fihi rabbi khairun min kharajikum abinda ubangiji ya mallaka man na cikakken iko da sarauta ya fi abinda za ku bani na harajin ku da kuɗi ni dai abinda nake nema ba a yi ku bani gudunmuwa duk wajen ta sojoji a saman man leburori da ma'aikatan da za su taimake ni ga aiki. Lima a tsunubu ga abin da nake nema, huwa ƙauyiyar zulkan ne na mai ƙarfi ne, walakin nan insan sai dai ɗan adam la ya gani anil mu'awanaci bai wadatuwa ga barin taimako. Mawaƙi na cewa annasu linnasi من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشكروا خدموا ويمتاني نبرني دل قوي ko sun sani ko ba su sani ba ko sun yadda ko ba su yadda ba kowa yaro wani ne annasu bin nasi annasu bin nasi min badwin wa min hadarin ba'dun li ba'din wa in lam yashkuru fadam da yan birni da yan ƙauye kowa ba wa kowa ne kai ɗan birni baka iya zuwa gona ba baka iya huda ba baka iya noma ba baka iya ɗauko kan dame ka kawo gida ba baka iya ciwo ba ba ƙauye bawan Allah yana daji ya yi maka huɗa ruwa ya sauka ya ma noma gero ya kyau ya yi manyan damma ya kawo gari ka sai in ka ga dama sai an sussuke har ɗauke buguwa ka sai ka ga wata biyar ana wahala rana tsaka ta zo ka miƙa kuɗi ka sai haji baka san yadda aka ciwo ba tun sharuwa na jaririya aka wahala da ita sai ta zan gudan babba ta yi kosa ta yi mai a kawo ta gari ka sai ka kawo gida a yanke a zuba ga firiza ana ɗiba ana sa ma ga tukunya kana kuka baki to kaga ba kauye ya ma wahala ko bai ma ba ya ma noma ya ma kiwo kai kuma ba kauye bawan Allah baka san yadda ake hulɗa da banki ba baka san yadda ake samun kashi ba amma dai kana da daminka kana da buhunka na gida kana da ɗan bunsurinka da ka kai kasuwa ɗan birnin nan da ɗan roba roba nai sai ya zo ya anshi daminka ya baka yan zamani ko ya anshi buhun gidanka ya baka yan zamani to sabbin kuɗin nan da ya baka sai ka je ka soma matarka lalle ka so mata abinci ka yo mata cewane kayo mata ɗinki da takalmi da kayan kwalliyar sallah duk cikin kuɗin nan kaga waye ba ka kuɗi dan birni kai waye ba ka haƙi da nama mutumin ƙauye to annas bin nas min badwin wa min hadarin ba'd li ba'din wa in lam yashkuru hadam to zulkan ne yana da ƙarfi amma dan adam bai wadatuwa da kan shi ga farin to shi yasa ya nemi su ba shi gudunmuwa na mutanen da za su rika ɗauko duwatsu da wanda za su rika yi mai rami da wanda za su rika ɗauko mashi ruwa har a gama aikin sai ce a ja'alu bainakum wa bainahum rajman zan yi kokari in sanya gaskiya da kariya tsakaninku da su zan maku katangar tuci da ƙarhe wadda ba su ƙara shigowa wajen ku aikin da nake son ku mani atuni zubaran hadidi ku je ku samu mani guntayen ƙarhe ku samu mani guntayen rodi na ƙarhe jam'u zubrati az-zubratu rodi az-zubaru kiran na rodi atuni ku je ku yo man gayyar zubaran hadidi guntayen karoha ai qita duk a samu karoha ba ta wuya an kawo mashi dila dila ta rodi faja'ala sai ya sanya ƙarfan nan bayyana suddai tsakanin dutsen dama da dutsen hagu ko da ma bangon zulkan nai ne tsakanin duci da duci yake to nan sai aka zo da su hatta mala'au sai da ya cika shi da rodi wa ta bil hatsari yace a je a samo mai ice aka samo ice wal fahmi yace a samu kawai sannan aka samu mai manyan bulamulan duwatsu shi duci shine matsayin bulo na ƙasa madadin ya aiki da bulo na ƙasa ko bulo na suminti sai ya zama bulo-bulo duwatsu to tsakanin bulo da bulo sai ya sa rodi da icce duk inda an ka sa rodi sai a sa icce inda rodi a sa ice kaga idan an ka kunna wa itace wuta suna makwabtaka da ni suna makwabtaka da ƙarhe ƙarhe yana makwabtaka da ni yana makwabtaka da duci to daga can sama za a zubo ruwan tarma idan ruwan tarma ta ciyayo bayan itacen sun kone ƙarhe ya yi ja da darma ta haɗu da ƙarhe da duki za a yi sai ta nanake to shi ne ya ce hatta ila sawa har lokacin da ya daidaita bayyana sadafaini tsakanin duwatsun nan guda biyu yadda ka san magini injiniya in ya aza wannan bulo da bulo to kaga sawa bayyana sadafaini ya daidaita wanga bulo na ɗaya da na biyu ya sa ɗan ƙaryen nan mai ruwan tsakiya da ya sai ta yadda sun yi sai ya ƙara gaba ƙara sai ya ce ma mutanen a kawo ƙarfa sai a maka ƙarhe tsakanin duci da duci sai a samu gungume ice kuma sai a sa kusa ga ƙari bayan ya sa itace ƙara na lokacin da ya daidaita tsakanin duci da duci ƙara sai ce unkuku ina masu zuga zugi unkuku ku fura mana wuta a hura wuta a tsirama hunarar sai ya kunna ma duwatsun nan wuta to idan an kunna wuta duci zai ci wuta ko ƙarhe zai ci wuta ko ice zai ci wuta ice zai ci wuta to idan ice ya canja wuta ya ƙone ƙarhe zai yi ja ko ba zai yi ja ba to idan ƙarhe ya yi ja duci ya ɗan wuta sai a zubo ruwan darma da ruwan darma ya zo shi ne matsayin cokin na zumunci sai ta cokin tsakanin bulo da bulo ya ce masu ƙunfuhu ku yi ta zuga zugi ma'ana ku hura wuta ai umarni ne yake ba su kumfuku masaru suka zango yan kuna suna taimai zuga zugi hatta idza ja'alu har sai da ya maida wannan ƙarhen da aka kusa ga ice ya maida shi naran yayi jajir duk inda ƙarhe yake iccen da aka kusa da ƙarhe ice ya kone shi kuma ƙarhe ya koma ja to da ya ga ƙarfe ya yi jajir hatta ina ja'alau har sai da ya mai da alhadi da wannan ƙarfen da a kusa ga duci naran ya koma kamar shi a wutar ya yi jajir irin ƙarfen makera hatta tsara alhadidu kullum mislan na duk ƙarfen ya koma jajir kamar na makera a sai ce to lokaci ya yi a tuni ku zo mani da ƙasarar atuni ku zo mani da ƙasarar narkakken mangelu ƙufurig alaihi in zuba sama ƙarhen nan shi ne ƙufurig alaihi ƙasarar in zuba wannan darma ta mangelu a kan wannan ƙarfi a tawabin ƙasari sun zo mai da narkakken darma ba a faragan ya tsulala ta alal hadidi ga karfen nan da yayi ja wa huwa narun yana tafasacce fasara shi an wahida sai karhe ya haɗe da bulo ko da ma tsakanin duki da duki akwai karhe da ice da ice ya sha wuta sai ya kone da ya kone sai ya mai da karhe iri ne shi kuma karhe da ya ji darma sai ya haɗe duki sai ya haɗe tsakanin duki da duki
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
lokacin da zulkarnaini ya haɗa ƙaruwar katangar da yake son haɗawa tsakanin wannan babban duci da wancan babban duci ya yi doguwar katanga amma katangar sai da aka yi mata rami mai zurfi aka zuba mata kankare aka aza duwatsu sannan ana sa ƙarhe ana sa itace ana amfani da darma haka ya yi ta ginin har ya yi ta ginin har sai da ya kai ƙarshen shi gaba ɗaya bayan ya gama wannan ginin ya mai da shi ya zuba wannan darma akan karfen ta haɗe da duci fasara shi an wahidan Allah ya ce fa masta'u ya juju da ma juju ba su da ikon an ya zaharu su hauro su hauro saman wannan katanga ta iskandara ai ma kadaru an ya'du ba su iya hawa wannan katanga lirtifa'ihi saboda ta yi tsawon da duk katangar da a duniya ba katangar da ta yi tsawon ta zurɗan laili wa mastata'u lahu naqaban kuma ba su iya hude wannan katanga saboda tana da ƙarfin da ba ta rubutuwa qala zulqarnayn zulqarnayn sai yace hadha sattu wannan katanga da nayi muku ba kokari na bane rahmatun min rabbi rahama ce daga ubangiji na yayi muku ta hanya ta bai da ja wa'du rabbi idan alkawalin Ubangiji na ya zo na za a yi tashin kiyama, ko kuma idan alkawalin Ubangiji na ya zo duk rujihim da fitowar su ya juju da majuju. Idan lokacin da ya juju da majuju ya yi za su fito, ja'alahu Allah zai maida wannan katanga dakkar abun rudur tugewa, ai inda ma arada Allah hukumu idan Allah na so su fito bilailin da daddare takka haza sadda Allah shi zai ruguje wannan bango na zulkarnaini sai ya fadi daga nan sai su tsallako su faɗo duniya wa kana wa'du rabbi alƙawalin ubangiji na bi khurujihim na cewa ya juju da majuju a ƙarshen duniya za su hito su cika bayan ƙasa su ɓanna to fitowar su wa kana wa'du rabbi haƙƙan alƙawarin ubangiji na na fitowa su gaskiya ne
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
الله سبحانه وتعالى يا الكولين يا جوجو دما جوجو za su shigo a cikin duniya su yi banna shi ma a ce mun yi alkawalin a yau za mu yi bayanin me ake ce ma ya juju da ma juju ya juju da ma juju hum min zurriyati adam su ma zuri'a annabi adamu saboda ɗiyan annabi adamu su ne suka haife su kuma jikokin annabi nuhu ne annabi nuhu yana da ɗiya guda uku yana da samu da hamu da yafi samu shine uban larabawa hamu shine uban bakar fata yafitu shine uban yajuju da majuju kuma shine uban turkawa da haka yajuju da majuju zuri'a yafitu ce da haka su zuri'a ce ta annabi adamu bila khilafin na'lamuhu ba wani sabani a cikin wannan magana in ji mai littafin albidaya wanne haya ibnu kathir yace dalili cewa ya juju da ma juju ɗiyan annabi adamu ne hadisin da aka samo a sahihul bukhari da sahihu muslim daga a'mash daga abi salih daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya muna yace yaqulullahu yawmal qiyama idan an je ranar tashin kiyama Allah zai ce ya adamu kum adamu miƙe fa ba'ath ba'athan nar ka ba wuta rabanta tashi ka ba wuta rabanta cikin zuri'arka sai annabi adamu ya ce ya rabbi wa ma ba'athun nar Allah menene rabon wuta sai Allah ya ce baka san ba'athun nar ba ai mugun abu ne min kulli alfin tisku mi'atin wa tis'atun wa tis'una ila an-nar abinda ake ce ma ba'athun nar duk cikin dubu bara guda kawai za a ce akai aljanna ɗari tara da tis'in da tara in ji Allah duk yan wuta ne duk mutum dubu guda ɗan aljanna ɗari tara da tis'in da tara yan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam To da manzon Allah ya faɗi wannan magana ya ce ya shi busagir duk inda ƙaramin yaro yake sai ya yi hurhura. Wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki a lokacin zai ta haihu dan dole. Wataran nasa sukara a lokacin za ka ga mutane suna magagi wa mahun bi sukara kuma ba magagi ne suke yi ba. Bala'i ne walakin na azaballahi shadid. To da manzan Allah ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce ya Rasulallah manzan Allah ka dai ga muna da kalmar shahada mu musulmi ne ayyuna zalikal wahid to mu guda gudan nan da za a kai aljanna shin ina mu guda gudan za mu fito ina za a rika ebo al manzan Allah ya ce abshiru ku yi albishir fa inna minkum wahidan ku al'umma ta ku ne guda guda ɗin ku ne guda guda ɗin duk gudan sai ya zama cikin al'umma annabi duk gudan sai ya zama cikin al'umma annabi duk ɗari tara da tis'in da tara can cikin su ya juju da ma juju za a iwo gudan sai ya zama cikin al'umma annabi to sai annabi ya ce ku yi albishir fa inna ya ce ku yi albishir ya ku al'umma ta fa inna minkum wahidan gudan nan na dubun wanda zai shiga aljanna minkum cikin ku ne al'umma ta wa min ya'juja wa ma'juja alfan su kuma ya'juju da ma'juju su za su rika ba da 999 fansa ga guda sai shiga aljanna a wata ruwaya manzo Allah ya ce abshiru ku bushara fa inna fikum ummatayn Allah ya halicci wata al'umma guda biyu sunansu ya juju da ma juju ma kana ta fi shay'in Allah bai taba kawo su cikin kabila ba illa kattara tahu sai sun yawaita shi to dan haka iyan ya juju da ma juju duk su ne za su cika wutar jahannama ku kuma guda gudan nan ku ne al'umma ta fara fara za ku shiga aljanna wa hada wannan yadullu ala kathratihim yana gwada iyan yajuju da majuju sun nunka ‘yan adam nunkin ba nunki cewa dukkan ga mutum guda aljanna to dubu ba guda suna wuta dukkan ga mutum guda aljanna to wannan gudan da aljanna to madadi ne dubu ba guda suna can wuta cikin iyan yajuju da majuju don haka su a da'afin nasu iraran adida ya juju da majuju sun nunka wa nunkin ba nunki sannan ka sani su suna daga zuri'a annabi adamu kuma suna daga zuri'a annabi nuhu sifatuhum ya ya juju da majuju suke ka san masu azin turmi suna cewa yan ƙanana da manyan kunnuwa lokacin ya juju da majuju za su bayyana yan ƙanana da manyan kunnuwa to ƙarya ce an ce wai guda zai yi tabarma da kunne na guda ya yi bargo da kunne na guda su ne ya juji da majuji ƴan ƙanana da manyan kunnuwa to wannan magana in ka ji ana yi kakka gaskata ƙarya ce kuma akwai hujja yace sifatuhum ga sifar ya juji da majuji fa minhum cikin yajuju da majuju man huwa kan nakhlati sahu akwai wanda ke yayi tsawon dogon da biyu kun san nan ku so akwai dogon da biyu ko to dogon da biyu mai tsawo to akwai dan yajuju da majujun da yayi tsawon dogon da biyu su haka Allah yi su tsawo gare su kamar farwaya wa minhun man huwa fi gayatil kisari akwai yajuju da majujun da su kuma yan guntaye ne Allah yi su yan kanana kanana kamar tsawon jarkoki irin jarkokin nan da aka debo mai da su za ka gan su yan gutu gutu kamar jarkokin mai wani kuma gaye da tsawo kamar icen da biyu wa minhum a cikin yajuju da majuju inji ibnu kathir a cikin littafin shi na al-bidaya wan nihaya yace man yaftari shi udna min udnai akwai wanda zai shinye da kunne ne guda wa ya takarda bil ukhra ya lullube da guda to yace amma mun waci mun kai ana hudu wa kullu hadhihi aqwalun bila dalil masu cewa yan kanana da manyan kunnuwa su tabarma da kunne guda su mayahi da kunna hagu yace duk wayannan maganganu maganganu ne da ake cewa kunne ya gani kaka aqwalun bila dalil maganganu ne ba dalili wa rajmun bil ghaibi bila burhani zato ne na ƙarya ba hujja wasahiyya mu dai maganar da muke yadda da ita annahum min bani adam ya juju da majuju suna cikin zuri a bani adam wa ala ashkalihim kuma Allah ya yi su akan sura irin ta ɗan adam wa sifatihim da sifar ɗan adam suna da kai irin namu da wuya irin namu da hannuwa irin namu da ƙafafu irin namu wa yuqalu kuma ga wani labari da muke ji an ce inna ahadahu duk dan ya juju da ma juju la ya mutu Allah bai bari ya mutu hatta ya ramin zurriyati alban sai ya bar tsakanin da da jika da tattaba kunna dubu sannan zai bar duniya duk dan ya juju da ma juju guda bai mutuwa sai ya bar da dubu bayan sahha ibnu kathir yana taka tsantsan yace fa in sahha in waga magana gaskiya ce an samo ta fiye kabarin a hadisi ƙulna biki mun yadda cewa duk ɗan ya juju da ma juju bai mutuwa sai ya bar zuri a ɗaru wa illa idan ko ba a samu hadisi ingantacce ba bala na rudduhu to magana annabi dai ita za mu karɓa ba za mu kai to an samo hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-asi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna ya'juj min waladi adam ya'juju da majuju cikin zuri'a annabi adamu suke walau ursilu da Allah zai sako su duniya la afsadu ala nasi ma'ashaw da sun bata wa mutane rayuwa duk abincin da muke ci sai su canye kuma bai isa su walan yamuta minhum rajulun annabi ya ce gudansu bai mutuwa illa taraka min zurriyatihi alban sai ya bada dubu a madadin shi fasa'idan ko abin da ya fi wa inna wara'ahum thalathu umayr annabi ya ce bayan ya juju da majuju Allah na da wasu manyan al'ummomi guda uku banda ya juju da majuju da kake ji to annabi ya ce akwai wasu uku akwai tawilu da tarisu da mansab tawil taris mansab su ne manyan ƙabilu bayan ya juju da maju amma dai ibnu kathir ya ce wa huwa hadithun garibun jiddan wannan hadisi ne garibi wa isnaduhu da'if isnadin shi yana da rauni wannan katanga ta ya juju da maju wani mutum zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a majalisin manzan Allah ana firar zurkar naini ana bayanin katangar zurkar naini kawai sai wannan sahabi ya miƙe yace ya rasulullah ra'aitu sadda ya manzan Allah ni nan da kake gani yawo gare ni yawo na yawon duniya har na taba ganin wannan bangon da iskandar zulkarnain ya gina to ana ma annabi ƙarya annabi ya san komi annabi na ganin komi sai manzon Allah ya ce kai fara'aitahu ka kawo kanka da kanka ni kaka ce ma ka ga bangon zulkarnain ne kai fara'aitahu ya ka ganshi sifarta ma ishi ne in ce i in ba shi bane ya ci a'a Ƙan wannan sahabi da yake da gaskiya ga bangon ya ga wannan katangar sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'aituhu mithla al-burdil muhabbar ra'aituhu na ga wannan katanga ta zulkarnaini abun mamaki mithlul burd kamar bargo al-muhabbar wanda yake an mai zane-zane irin ƙaton bargo wanda yake an same kaloli an mai zane mai kyau mai tsawo faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada kai ya girgiza kai yace ra'aitahu hakaza ra'aitahu hakaza haka nan bangon yake lalle kamar bargo ne mai zane zane yake ra'aitahu hakaza wannan bangon da ka gani shine bangon zulkarnaini ni ma rasulullahi annabi muhammadu na je wurin na ga yadda yake zakarahul bukhari imam bukhari ya kawo wannan hadisi cewa manzon Allah ya haɗu da wanda yake ya ga katangar zulkarnaini to Allah tabaraka wa ta'ala bayan an gama ginin wannan katanga yace وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا يا جوج da majuju ba su da ikon an ya zaharuhu su hau saman wannan katanga saboda ta yi tsawo kuma tana da sanci lirtifa'i ta yi sama ga bayanin ibnu kathir yake cewa wannan katanga la yu'rafu ala wajhi al-ardi بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر الدنيا duk duniya ba kai bayan ƙasar Allah ba wani bango da ya tsawon katangar zurkar laili sannan ba wata katangar da ke da amfani ga mutane kamar wannan katanga da ta hana miyagun su shigo su yi barna to shine Allah ya ce fa mastaru ba su da ikon an yi zaharu su hauro saman wannan katanga wa mastata'u lahu nakaban kuma ba su iya rushe wannan katanga kan zulkarnaini sai ya ce hadha sattu wannan bango da na gina muku rahmatun min rabbi rahama ce daga Allah ubangiji na fa idza jaa wa'du rabbi idan alƙawarin ubangiji na yazo bi khurujihim na fitowar ya juju da majuju ja'alahu Allah shi da kai ne sai ya sanya wannan katanga dakkan sai ta koma rutugagga ai inda ma arada Allah khurujahum idan Allah na so su hito su banna a bayan ƙasa bilailin cikin dare dakka hada satta sai Allah ya ruguje wannan bangon wa kana wa'du rabbi alqawlin Allah bi khurujihim cewa ya tutu da ma tutu a kwana a tashi a kwana a tashi suna nan suna tonon wannan katangar suna nan sun mata zurun zurun da rami sun kusa tona kasanta da sun gama tona kasanta za ka ji ta yi kita ta tana faɗuwa za su afko mutanen duniya su taɓa kana zalika fi zamanin bani abbas lokacin da za su yi wannan a lokacin bani abbas ne kharaju sun taɓa gwada hitowa wata kusanta suka fasa wannan kofar wabi zalika a wannan lokacin ne dawwahu mulkan arab suka lalata mulkin laraba kana rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci a ɗakin matar shi ummu salama a cikin dare yana bacci sai manzon Allah ya farka daga bacci yana goge bacci ga idanun shi yana cewa manzan Allah na goge bacci ga idonai yana cewa wailul lil arab min sharrin qad iqtarab wailul lil arab larabawa sun bari sun lalace min sharrin qad iqtarab ga wani sharri nan ya kusa mamuwarsu ya hado musu futiha min rajmi ajuja wa majuja qadra hada annabi yace yau an huda bangon yajuju da majuju kamar zobe ko kamar kewayen hannu haka annabi yace yau an fara fasa da huda bangon yajuju da majuju aiki zurar batin hijal kuta da mata da ke cikin ɗakunan mazajensu rabbatil qudur matan aure ku ce a tashi ai sallah ga bala'i nan ta fa hada rugujewa wannan bango sababu zawali mulkin arab shine ya gusar da mulkin larabawa bayan banu umayya sun yi mulki na wata dubu banu al-abbas sun yi mulki na wata dubu biyu daga nan sai al-uthmaniyin suka anshi mulki su ake ce ma al'atarak turkawa kuma su ne ya juju da majuju da haka ya juju da majuju a cikin usmaniyawa su ne turkawa su ne sababu zawalin mulkin arab su suka gusar da mulkin larabawa na banul abbas wa ya juju wa majuju a ba'il minattur shehu ya ce kakkowance ya juju da majuju duk jinsi guda ne da mutanen Turkiya. Da haka mutanen Turkiya su ake ce ma daular Usmaniyawa. Wa qaba'il min as-Sin akwai wasu kabilu na 'yan China duk su ne nau'in Yajuju da Wajuju. Wa qaba'il min Russia ku kalli 'yan Rasha ga sunan za ku gansu ba su dariya. To su ma duk jinsin Yajuju da Majuju ne. Tilkal qaba'il wayannan kabilu na China da na rasha da na turkiya allazi yazharu fil aya shike bayyana a wannan aya anna ya ajuja wa majuja minhum cewa ya juju da majuju yan bala'i su ne kakannin wa'anga su ne kakannin yan china su ne kakannin yan russia rasha su ne kakannin turkawa wa turk su ko turkawa ta'lamun kun san annahum humul ladina salabu dawlatul arab su ne suka kwace ma larabawa daular mulkin su muddata sab'i mi'ati sana yau shekara 700 da kwace ma larabawa mulki inji shekul islam wa sa'adatul anam maulana shekh ibrahim iyas hadisin manzon Allah na ce ma larabawa uturukut turka ma tarakuku hadisi ne uturukut turka ku kyale turkawa ma tarakuku in sun kyale ku in ba su tsokaro ku hada ba annabi ya cika ku yadda ku ja su hada saboda Allah na gwada mu annabi turkawa su ne za su kwace malarabawa mulkin su sai annabi ya ce uturukut turka matar kurku ku kyale turkawa inda sun kyale ba annabi ya ce a kyale su ba to a zamanin banul abbas daular musulunci ta ƙara ƙarfi sai aka shirya faɗa tsakanin musulmi da turkawa sai aka ce wallahi ka a yaƙe su annabi ya ba da hadisi uturu turka matar kurkuku ku kyale turkawa matuƙa sun kyale to sai malaman lokacin suka ce ai ya sama matar ku in sun kyale ku to yanzu can zamanin annabi da sai na abubakar da sai na umar da su sai na ali nan ne tara ku to yanzu ko matar ku ba su kyale kuwa su kan tsokana ku faɗa to a lokacin ne aka fara ɗauki ba daɗi tsakanin larabawa da turkawa to amma saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam utruku turka ma tarakukum da larabawa sun hango dan turkiya sai su ta gudu kamar sun ga mutuwa kamar sun ga jan zaki sai su ta gudu to da Allah ya tashi taimakon larabawa sai Allah ya sa wani balarabe sai ya ga gawar dan turkiya sai je ce ma ɗan uwa ne laraba wallahi ashe suna mutuwa yau na gaggawa guda sai aka kama yada ashe turkawa na mutuwa wallahi yau an ga gawar dan turkiya to shine larabawa suka samu gwannan iya harbin kibiya suka samu wani waje suka labe yan turkiya na kawowa sai aka yi musu ruwan kibai ciwo suna jin kibai sai suna faɗuwa sai laraba na ashe wallahi suna mutuwa ko da annabi ya ce kuturu kun turka ashe bai ce ba su mutuwa ba ashe suna mutuwa to daga nan ka san balarabe bai tsoron mutuwa sai suka raka turkawa suka yi musu mugun kashin da ba a taɓa yi wa turkawa irin wannan kashi ba su kuma sai suna cewa wallahi larabawa ba mutane ba ne mala'iku ne bin mutum suka yi su yi ta kashi wallahi larabawa nan mala'iku ne to hikimomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala to shine shehu ke babu labarin lokacin da aka kwace daular larabawa yace su turkawa salabu daulatul arab su ne suka kwace mulkin larabawa muddata sab'i mi'ati sana shekara 700 da ta wuce to kuma annabi ne yace utruku turka ina ba ku shawara kan ku taba turkawa ma taraku in dai ba su taba ku ba fa innal ladhi yaslubu ummati dawlataha wayanda za su kwace ma al'umma ta mulkin ta da karfinta banu qura iyan turkiya banu qura iyan yan turkiya su za su kwace man mulki to ya su kwace mulki ba da ya sun ka anshi mulki ba da lalama da dubara da wayau da basira da hikima suka aishi mulki lokacin da mamlaka ta tashi daga madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koma sham amma ta fara zamanta a kufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a madina sai na bakar ya rasu a madina sai na umar ya rasu a madina sai na usman ya rasu a madina amma lokacin sai na alibin abin ɗalib musulunci ya yi yawan da ya ci in duniya bai yiwa daular musulmi ta zama a nan madina idan aka ce madina annabi ta zama ita ce daular musulmi ba ta iya saboda daular da za ta ɗauki daular musulunci sai akwai inda za a iya ɗaure doki dubu ɗari biyar lokaci guda to madina ina za a ɗaure doki dubu ɗari balle dubu ɗari biyar to zamanin sai na Umar ibn Khattab sai ya tura Zaid ibn Abi Sufyan yace yaje can akwai ciyawa akwai manyan gadinoni a shirye inda za a aje bataliya ta sojojin musulmi aƙalla doki da raƙumi dubu ɗari biyar wayanda yake ko kwata ko aka ne ko ta kwana to soja dubu ɗari biyar suna shan daga nan sai aka sake wata daula ta biyu a nan kufa iraq su ma suna da ruwa da haƙƙi sai aka shirya wani ƙaton gandun daji aka zube dawaki da raƙuma dubu ɗari biyar sai zan musulunci yana da daula tani azima tani daula shi guda tana siriya sham inda an da doki dubu ɗari biyar daula guda na iraki inda kufa take to shi muawiya shi ya gadi zaidu ibn abi sufyan shine wannan a muawiya bayan zaid ya rasu sai na umar sai ya ce ka ci gaba da mulki abu sufyan ya ci gaba da mulki ba abu sufyan ba muawiya muawiya ibn abi sufyan ya ci gaba da mulki daga nan muawiya ya ci gaba da mulki har zamanin sai na usmanu shekara goma sha uku da sai na ali hau daular da ke Sham ta yi ƙarfin da tana iya kafsawa da kowace rundunar yaƙi a duniya. Yadda a duniya ake da daula biyu, daular Paris da daular Rum yau musulunci na da daula biyu. Daular Sham da daular Kufa. Kowace guda biyu tana iya waƙi duniya. Hussein na Ali Abi Talib ganin Muawiya Ibn Abi Sufyan yana can Sham yana da soja dubu ɗari biyar yana iya kawo mashi mamaya a nan Madina annabi ya kewaye ya kama shi da hannu sai ya sauri ya ban Madina sai ya ruga ya koma Kufa da ya je kufa sai ya zauna ya mallaki wannan sojojin dubu ɗari biyar da haka in ya ce mai kule in ya ce mai tes sai ya ce mai kule saboda kana da soja dubu ɗari biyar ina da soja dubu ɗari biyar madina ta annabi an bar ta gidan ziyara an bar ta wajen hijira annabi wajen ziyara amma yanzu mulki za a yi Mu'awiya ya fito da daula sai na Ali ya fito da nashi aka haɗu aka yi waqatu siffi in ka diba nurul absar bi manaqib ali bait nabi muktar zaka ji yadda abun yake to sadda dauloli suka dawo Asiriya da Iraki su mutanen Turkiya sun musulunta sai suka zama yaran Larabawa suna musu ga aiki suna musu bauta aka amince da su a cikin gidaje har ya zama suna samun jagoranci na shiga soja ko da aka ahamo mutanen turkiya sun malarabawa zobe amma da aiki da bauta da hidima da zaman su barorinsu amma suka mamaye larabawa to don haka sadda suka so su yi juyin mulki abu ne mai sauki su a rike da bakin wuta duk sojojin hannunsu suke duk yan turkiya a rike da komi sai suka dunguje larabawa sai suka ci gaba da mulki to shine annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kashfin shi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal ladhi yaslubu ummati dawlataha wayanda za su kwace ma al'umma ta mulkin su banu qura iyan turawa amma na turkiya Ma'ana turkawa da ake ce ma Usmaniyi su za su yi ma banul Abbas mulki juyin mulki. Wata rakna ba'dahu mun kyale sashen su yau ma idin a wannan lokaci ya mutu fi ba'din yana cuɗanya a cikin sashi. Li kasratin ma'ana idan katangar iskan dara zulkarnaini ta fadi a lokacin za su shigo su haɗe da mutane bil adama don haka a lokacin tarakna sai mu kyale ba a dahu su ya juju da ma juju yau ma izin radda sun ka tura ginin nan ya mutu su rika haɗewa fi ba da cikin mutane yan adam suna cin mutane yan adam wani fi sur daga nan sai a busa ƙaho hayati ba da zalika yawmul qiyama daga nan sai ai tashin kiyama da an yi tashin kiyama fa jama'anahu jam'an sai mu hada mutanen farko da na ƙarshe fi makanin wahidin a wuri guda wa aradna jahannama sai mu kitto da wutar jahannama yawma idin a wannan rana za mu bijiro da jahannama artan kittowa da bijirowa lil kafiri daga kafirai wanda za su shiya cikin ta zuwa ne ne kafirai da za a sa a jahannama allazi na kanat a'yunuhum wanda idanunsu ta goma fi izali a cikin rufi an zikiri ga barin karatun alqur'ani na mana wa'inda idanunsu sun makance ga barin karatun qur'ani to su ne za mu rika bijiro da su a wutar jahannama wa gano sun zamo la yastati'una sam'an ba su iya jin sauraron karatun alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karanta musu afa hasiban ladina kafaru yanzu wanda suka yi kafirci a duniya suna zaton an yattahidu ibadi su riƙe bayina mala'iku da annabi Isa da Uzairu auliya su ɗauke su abin bauta kuma in yadda min duri ba ni ba ai ni ba zan yadda da wannan ba inna mu atanna jahannama mun tanadi wutar jahannama lil kafirina ta zamo gidan kafurai nuzulan ita ce masauki na farko da za su sauka ciki
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kul, ka ce ya Muhammad, sallallahu alaika wasallam, a halu na fi'ukun, kuna so in ba ku labari bil aksari na a'malan ga wayanda sun fi kowa taɓewa a wajen ayyuka, ma'ana yanzu zan ba ku labarin wayanda sun yi hasara sun taɓe a duniya. Su ne allazina dalla sa'yuhum wanda aikinsu ya ɓace fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wahum su ya suna zaton annahum su yuhsinuna sun'an suna aikata wani aiki mai kyau wanda zai yadda da Allah ulaika wayanda ke mugun aiki a duniya allazina kafaru sune wayanda suka kafurce bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu wani ƙa'ihi kuma sun kafurce da haɗuwa da Ubangiji da tashi ranar tashin kiyama da hisabi. Ba habitat a'malo duk ayyukan da suka yi a duniya sun lalace, da haka ba la nuqimu lahu ba za mu tsayan musu da waznan abun awo ba yawmal qiyamati ranar tashin kiyama. Ma'ana ba sai an yi wahala auna aikinsu ba, an san marasa arziki ne wuta kawai za a wuce. ai la yajidu na wazna ko awan aiki su ba za su samu ba li'anna tatla fil mizan saboda nauyi a cikin ma'auni la yati illa min alkhair sai wanda ya aiki na kwarai a duniya shi ke samun ma'auni mai nauyi ba ma man tabbalan mawazinu kenan amma sharri amma sharri fala yakhluqu Allahu lahu wazna Allah bai halittan mai nauyi balle a shiga aljanna ولذلك يقول الرسول ماذا الله صلى الله عليه وسلم ناچوا يجاء بالرجل الطويل العريض ranar tashin kiyama za a zo da mutum dogo mai tsawo mai faɗi al'akul asharu mai yawan cin abinci mai yawan sha abin sha fayuzan sai a auna shi saman sikeli bala ya zinu inda lahi jana haɓa'udati saboda a rayuwar duniya bai bi Allah ba nauyin shi bai kai nauyin fiffiken sauro ba zalika wayanda zamu lalata aikin su jazaohum sakamakon su jahannama wutar jahannama bima kafaru saboda sun yi kafirci a duniya wattakhadhu ayati kuma sun riki ayoyina wa rusuli da manzannina huzuan abun iski innal ladhina amanu wayanda suka bada gaskiya da Allah wa amilu salihat suka yi aiki mai kyau a duniya Allah samu cikinsu kanat lahum jannatul firdaus aljannat firdaus ko ta zama mu ta zama musu nuzuran masauki da za su sauka ita jannatul firdaus iya a'lal jinan aljanna ce wanda ke koli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus in za ku roki Allah ku roke shi firdaus to Allah zai sanya jannatul firdausi kanat lahum nuzulan sai ta zama wajen sauka gare su khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan gida na firdausi la yabkuna ba su neman hiwalan anha canji gabarin aljannan nan har abada ma'ana wanda ya shiga aljanna to aljanna ta mai bai bukatar canji qul kace ya muhammad sallallahu alaihi wasallam law kana al-bahru ai ma'uhu da duk ruwan gulbi za su koma midadan ruwan tawada ai ta rubutun sunayen Allah sannan duk itacen duniya su koma alƙalumma a riƙa rubutawa ruwan duniya su koma tawada sannan Allah ya yi manyan takardu ai ta rubuta sunayen Allah to da gulbi ruwan gulbi za su koma midadan tawada ai huwa ma yutabu bihi tawada da za a yi rubutu ai ta rubutawa li kalimatu rabbi ga sunayen ubangiji na lanafidal bahar wallahi ruwan tawadan nan na gulbi da sai ta kare fi kitabatiha a wajen rubuta sunayen Allah qabla an tamfada kalimatu rabbi kafin kalmomin Allah su kare ma'ana sunayen Allah da sifofin shi da kalmomin shi sun fi gulbi da duk abin da ke cikin shi walau ina ko da mun ƙara zuwa bimitlihi da irin wannan teku madadar mun zo da wani iri ne da wani iri ne da wani iri ne duk su koma tawada a yi ta rubuta sunayen Allah sunayen Allah ba su arewa kulka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne irin ku yuha ilayya inda na sha bamban da ku ni ana yo mani wahayi ku mutane ne la yuha ilaikum ku mutane ne ba a yi muku wahayi to ni ko innama ana basharu ni mutum ne mai hukum irin ku dan adam amma bambancin mu yuha ilayya ana sauko man da wahayi kuma cikin wahayin da aka yi man an gaya man annama ilahukum ilahun wahid ubangijin ku da ya kamata ku bauta mawa ubangiji ne guda ɗaya man kana yarju lika rabbihi wanda ke kauna haɗuwa da Ubangijin shi lami lafiya, bali ya amala amalan salihan, ya yi aiki a duniya aiki mai kyau na ƙwarai, wala yi shirik ahadan, kai ya haɗa mutum guda bi ibadati rabbihi da ibadar Ubangijin shi, ayyi abudullah ya yi ta bauta Allah, wala yi shirik bihi shay'an, kai ya tara wani da Allah a cikin bauta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. a nan ne muka zo ƙarshen karatu mu na yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mu da shi shukuran da muka yi Allah gafarta mana Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu daga cikin wanda ake yantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana ƙasar mu Allah ya ciyar da wannan jiha ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiya mu na gida da nasu fita Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya karo muna Allah ya gafarta muna ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah sa aljanna ta ce mu kuma mu da mu da su baki daya Fatiha ma salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين